Nabi sallallahu Alaihi wasallam 1447 wanda ya dace da biyu ga watan biyar shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin arrahiqul maktum wannan shine karatunmu na 24 ko kuma ne yace suwarun min al-mujtama'i al-arabi al-jahili wato waɗansu bayanai shine ma'anar suwar wasu bayanai game da al'umma balarabiya ta gargajiya ta jahiliya ba da bayan bincike ya riga ya wuce an siyasatul jasira dangane da jagorancin da ya faru a yankin larabawa wa adiyaniha da kuma ainihi bayani game da addinansu ya jimulu bina malamin ce yana da kyau gare mu an nulƙiya shay'an mu dan ƙara wani abu mina bau'i na haske ala ahwaliha abu sa halayensu al'ijtima'iyya waɗanda suke na rayuwarsu ta yau da gobe wal'iƙtisadiya da kuma yanayin rayuwarsu ta tattalin arziki walƙuluƙiyya da kuma rayuwarsu ta halayensu ma'ana dai wannan bayani ne malam zai ƙara mana game da yadda suke rayuwa ta yau da gobe zamantakewa kenan da kuma yadda suke neman kuɗi da abin da suka dogara shi na tattalin arzikinsu da kuma irin ɗabi'unsu da halayensu kyawawa da kuma waɗanda ba su da kyau fi ma yari cikin abin da zai zo bayanuwa bayaninsu ne bi ijazin a takaice alhalatul ijtima'iyya hali ta rayuwa ta yau da gobe kanat fil arab malin yace wato ya kasance a cikin laraba ausaqun mutanawwi'a al'ummomi kala-kala da kuma al'amura daban-daban takhtalifu ahwalu ba'dihha an ba'd wato sashen su yana sashen halayen su yana bambanta tsakanin sashi mana ba iri da bane al'amuran fa kanat alaqatu ar-rajuli to alakan mutum sai ta zamanto ma'alihi tare da iyalin shi bil ashraf a cikin mutane masu daraja mutane madaukaka ala darajatin kabira alakar ta zamanto akan daraja ce mai girma milar ruqi na daukaka wata taqaddum da kuma ci gaba ma'ana rayuwa ta sha bambam masu daraja rayuwarsu daban da su da iyalinsu waɗanda ba su da daraja su ma rayuwarsu daban da iyalinsu wa kana laha min hurriyatil irada ya kasance wato tana da yancin manufarta ma'ana ita mace tana da ainihin yanci ta manufa wa nafazil qawli da kuma ƙarfin magana alƙistul aufar rabo wanda yake cikakke ma'ana mace a cikin mutane waɗanda suke masu daraja madaukaka sarakunan shugabanni mawadata da sauransu to mace tana da ta cewa a cikinsu makamanta makami ne mai girma tana da rabo mai tsoka game da ainihi zamantakewa ma'ana ba a wulakanta ta ba a musguna mata ba a ci mata mutunci ba a rena mace duk darajar da ke ga mutane a wancan lokacin to suna ganin darajar mace wa kanat muhtarama kuma mace ta kasance mai daraja ce mai alhurma ce masuna kuma tsararra ce tusallu dunaha siyufu ana zara ta kubba saboda mace saboda darajar da Allah ya bata a lokacin wa turaqud dima'u ana ma iya zubar da jini saboda mace bana wancan lokaci ba su rena mata ba manyan mutane masu daraja to ba su wulakanta mata komi yana iya faruwa in dai dan su kare mutuncin mace ne wa kana ar-rajulu mutum ya kasance idza arada an yamtadiha idan yana so yayi yabo bi malahu game da abin da ke gare shi fi nazarin arabi a cikin nazarin larabawa al-muqamus sami matsayi wanda yake madaukaki min al-karam na karamci wa shaja'a da kuma jarumta lam yakun yakhtubu fi mawdami awqatihi illa al-mar'a lam yakun yukhatibu bai kasance yana magana ba fi mawdami awqatihi a cikin mafi yawan lokacin shi illa al-mar'a sai dai mace mana ba zai yabi kowa ba kamar mace muna gane ku idan mutum yana so ya yi yabo kuma yaban ya ƙayatar da mutane ya barge mutane a wannan lokaci to mace ba ya ba wa rubama kanat almar'a so da yawa ita ba mace idan sha'at idan ta ga dama jama'at alqaba'il sai ta tattara kabilu lissalami domin zaman lahiya dan azanna lahiya to tana yi tara kabilu gaba dai kuma saboda ita zan na lafiya a bar fada wa in sha'at in taso kuma ash'alat bainahum nar al-harb sai ta kunna wata yaki tsakanin su wal qitali da kuma fada mana mace a lokacin lokacin in taso a zan na lafiya sai a zan na lafiya in kuma ta ki a zan na lafiya to sai a ki zan na lafiya saboda ma'ana darajar da ke gare ta wa ma hadha kullihi malan yace duk da haka dai duk da waɗannan abubuwa da suke nuna suna ganin darajar mace suna ganin girmanta faqad kana ar-rajulu mutum ya kasance yotabar bilani zai ana ɗauka shi ana lura da shi ba tare da rigima ba ra'isal usra shine dai shugaban iyali yadda yake ganin mace da daraja yadda mata suke da matsayi amma dai ana ganin mai gida dai shine mai gida ba ita ba usayibal kalimati fiha kuma ana daukar shi shine mai kalmar da za a faɗi a cikin gidan shi a cikin iyalin shi gaba daya wa kana irtibaqur rajuli alaqan mutun ta kasance bil mar'ati da mace bi aqdi zawaj da ainihin daura aure ne ma'ana ba a kwaci ba ka kwato mace ko ka ɗauke ke mace da kawai ka ce kamila ta matarka alaka in ana so a kulla alaka ta zamantakewa ta mace ta zamanto matarka to za a ɗaura maka aure ne da ita kamar yadda ake zamanin nan kuma tahta ishrafi awliya'iha karkashin kulawan waliyanta ba wai gaban kanka za ka yadda ka ga dama ba kuma a'a in an tashi daura auren ma sai karkashin waliyanta ma'ana sai da yardar su walam yakun min haqqiha ita ma macen bata zamanto daga cikin haƙƙin ta ba an tafta ta alai ta kiya musu ta bijire musu ba su waliyan nata ta je ta nemo su waliyai ta ce su daura mata aure ita ma ba ta yarda ta yi haka bainama hadi halul ashraf malan yace duk da yake wannan wato shi ne halin mutane masu daraja duk wannan bayanai ana bayani ne game da mutane masu daraja masu mutunci waɗanda suka tsarkake kansu daga duk wani bacin suna to kana hunaka fil awsat al ukhra ya kasance a cikin waɗansu al'ummomin na daban anwa'un min al ikhtilat akwai nau'uka na takuduwa na rikicewa na rishin tsari bainal mar'ati war rajuli tsakanin namiji da mace la nastati wa an nu'abbir anhu malan yace ba yadda za a yi mai bayani mu faɗi sunan irin wannan rayuwar da ake illa bid'ara sai dai mu kira rayuwar da sunan rayuwar karuwanci wal mujun da kuma rayuwa ta lalacewa usifah da kuma rayuwa ta zina wal fahisha da kuma rayuwa ta alfasha rawal bukhari malam yace imam al-bukhari ya rawaito wa ghayruhu da wani shi an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mata yarda tace innan nikaha fil jahiliya lalle aure a zamanin jahiliya kana ala arba'ati anha ya kasance akan nahiya hudu ana kan bangarori guda hudu wa nikahun minha aure ɗaya daga cikin waɗannan guda hudun na farkonsu nikahun nasil yauma auren da mutane suke a yau ya mutane suke aure a yau bala yace yakhubu rajulu ila ar-rajuli waliyatahu aw ibnatahu mutum zai ma mutum maganan neman auren wanda yake mawalici ko kuma diye shi mutum ya je neman aure a wurin wadda mutum yake waliyinta ba shi yayi ta ba amma dai waliyinta ne ko kuma yashi ka je ka same shi ka ce kana son wannan da ya tashi mai suna kaza kana son ta da aure ko wannan wadda yake ainihin matsayin wakilin ta shine waliyinta to kana neman aure kamar dai yanda yanzu ake yi kawai za ka je wurin uban yarinya ko kuma wurin magajin ubanta ko kanan ubanta ko wani kusa cikin danginta ne ka je ka same shi ka ce kana neman aurenta a wurin shi kana neman izini ko ba haka bane to fa yusdiquha sai ya bata sadaki summa yankihuha sa'an ya aure ta ba zamanin jahiliya ma ana irin wannan to ba na zuwa addinin musulunci na farko kenan wa nikahun akhar wani auren kuma na daban kana ar-rajulu yaqulu limra'atihi mutun ya ce ma matar shi idza tahurat min tinfiha idan ta tsarkaka daga jininta idan ta yi jini na al'ada to sai ta yi tsarki sai mutum ya ce ma matar tashi arsili ila fulani ki aika ma wani sai ya faɗi sunan shi ki aika ma wani ki je kina kiran shi fastabdi minhu ki kwanta da shi wa ya'taziluha zawjuha sai mijinta ya kaurace mata wala yamassuha abadan ba zai kusance ta ba har abada hatta yatabayyana hamluha har sai cikin ta ya bayyana min dalikar rajuli daga wannan mutumin taji da aurenta ma matar ka ce in ta yi jini kawai zai ka ce to ya aika ma wani kaman iri yake nema kamar yadda mutum yake tura akwai shi wani gida saboda akwai yan bunsura gidan masu kyau ko kuma ka aika tingiyarka wani gida saboda akwai balamu gidan a yi mata balbala shi ke nan ta dawo ta haihun ma balamu to shi ma haka saboda ko wani mutum jarumi mai ƙari kawai sai ka ce ta kira shi kuma ya zo gidan ya zo gidanka babu wani abu da an ga mutum ya hada gidanka irin waɗannan sai a ce iri yake nema irin kwarai yake nema ba wani abin kyama ba ne kawai sai a yi ta cewa wani ɗin shi duk ragaye ne kaga dole ya samu da jari ne mai kokari ga wani na ya shiga gidan na san abin da ake nema ke kowa ya sani ba wani abu ne to idan haka haka shi kenan mutum ba zai kusanci iyalin shi ba har sai cikinta ya bayyana daga wannan mutumin wanda ya ce ta aika wurin shi alladhi wanda tastabdi minhu ta kwanta da shi fa idza tabayyana hamluha idan junanta bi ya bayyana asabaha zawjuha idza ahabba idan mijinta ya ga dama shikenan sai ya kusance ta tunda dai gurin shi ya cika wa inna ma yaf'alu zalika abinda yasa mutum zai aikata wannan raghbatan dan kwadayi fi najabati fi najabati alwalad a cikin ainihi samun kyawun da da kwarin da da jarumtaka shi na a samu jarumin da wa kana hadha nikah sai wannan auren ya zamanto yusamma ana kiran shi nikahul istibda wato auren neman wani ya kwanta da matan mutum ko kaga dai wannan ba aure bane amma dai suna kiran shi da suna aure saboda ai mace da aurenta kuma a ce wani aure ba sakin dai ba wa nikahun akhar wani auren kuma na daban na uku kenan yajtami'ur rahab mutane za su taru dole al'ashara ba su kai goma ba bakwai takwas tara ma'ana dai mutane da ba su kai goma ba bai da kuluna alal mar'a sai su shiga wurin mace kullum yusibuwa kowa cikinsu sai ya kusanci ta bai za hamalat idan ta ɗauki ciki wa wada'at kuma ta haihu wa marrat layalin wasu kwanaki suka wuce ba da an taba a hamlaha bayan ta haihi cikinta arsalat ilayhim sai ta aika masu walam yastati rajulun minhu babu wani mutum daga cikin su da yake kiya da zai sami iko an yamtani a yaki zowa kowa sai ya zo hatta ya shita mai winda sai sun haɗo wurinta ko kunya ba su shi ga sunan gabanta wata ƙudu lahum sai ta ce masu قد أربتم الذي كان من أمركم lalle ya riga kun riga kun san abin da ya kasance daga lamarin ma'ana kun san abin da ya faru tsakani na da ku to wa qad walitu na riga na hayo wa huwa ibnuka ya fulan saboda haka wani to danka cikin su bakwai ko su takwas ko su tara sai ta ware mutum guda ta ce danka wa tusammi man ahabbat minhum bismihi sai ta kira sunan wanda take so daga cikinsu da sunan shi ta ce wani ta kira suna ta ce to ɗanka ne wa yi haku bihi waladuwa saboda haka ɗanta sai ya zama nashi la ya stafi wa an yamtani aminu rajulu cikinsu babu wani mutum da za a kiyawa ko kuma shi mutumin da aka ce ɗan shi ne ba zai kiyar ba shi kenan an saba kenan in kuka yi tarayya wurin mace an riga an saba in ta kira ku ta ce wane shi ya mata ciki shi kenan kawai za a ɗauka shi ya mata ciki shi ma nan ba za a kiya ba wani kafin rabe aure na hudu ya shtami unnasul kathir mutane masu yawa za su taru wa yadkhuluna ala almar'a su ma dai su zo su shiga wurin mace la tamtani ba za ta kiya ba mimman ja'a daga wanda ya zo wurinta wa hunnal bagaya to waɗannan su ake cewa masu zaman kansu karuwa kenan wannan hunna a kunna sun kasance yansibna ala abwabihinna suna kafawa ga ƙofofin gidajensu rayatin wato dirafo dirafo da kuna alaman zamanto alama ce duk wanda ya ga wannan dirafon ya san gidan karuwa ne kawai fa man aradahunna duk wanda yake nufin su da kala alaihin da to zai shiga wurin su fa idza hamalat ihdahunna idan ɗaya daga cikin su ita ma da yayyau ta dauki ciki wa wada'at hamlaha kuma ta aje cikin ta jama'u laha sai su taru wurin ta wada'u lahumul qafa sai su kira yan bincike waɗanda suke bincike waɗanda Allah ya ba su ilimin sanin asali su ne alƙafa waɗanda suna iya kallon ijiyarka ko hancinka ko bakinka ko girarka su ce irin tawana ce kuma da an ba sai a ga kama ko kawahuwa ko ‘yan yatsu ko kafaɗinka ko yadda kake tahiya yawwa ya ce hazi al'adam babu hamin ba to irin shi to sai a kira masu alƙafa su ne waɗanda suke masu bibiya wato asalin mutane masu bibiyan kamannin mutane ta hanyar kamanni sai su gane kuma sai kaga abin an yi katari ya zama mi ya zama haka nan ne thumma alhaqu walada sa'annan su waɗannan masana din sai su riskar da dan nata billabi ya rauna ga wanda suke gani yayi kama da shi su ce wani dan wani ne shikenan faltafatuhu bihi saurata sai su lika wannan dan da shi wado ya bin husiya kira shi da sunan mi dan shi shi ma la yamtani min dalika ba zai kiya ba saboda na shiga man dauka ba ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم to lokacin da Allah subhanahu wataala ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi da gaskiya kada manika halin jahiliya sai manzo Allah ya rusa auren jahiliya gaba daya kullahu dukkan shi illa nikahal islam yau sai dai auren musuluncin da ake yin shi a yau shine wancan na farko din wanda zaka ganin ya kana so kaje kai ma waliyinta ko mahaifinta magana cewa kana santa a baka izini a baka dama a zuwa a yi maganan aure amma duk sauran duk shirme ne shigantaka ce kawai Allah ya kiyaye wa kana indahum malam yace a wurin su ya kasance ijtima'atun akwai taruwa da ake yi bainar rajuli wal mar'a tsakanin namiji da mace taqidwa shifaru siyuf wato a kaifin takobi ne ke hada su wasinatul rima da kuma tsinin mashi wa kana almutaghallibu sai mai rinjaye wanda ya galaba cikin su ya kasance fi hurubil qaba'il a cikin ainihi ya kunan da aka yi na kabilu yusamma nisa'ul maqhur ayusba nisa al-maqbur al-maqhur sai a abin nan din shi a kira shi da sunan nisa al-maqbur wa yastahilluha sai ya halitta ta walakin al-aulada alladhina takunu hadhihi ummuhum sai dai waɗannan diyan waɗanda wannan ita ce uwarsu yalhaquhum al-aru muddatan hayati wulakanci yana gamuwa da su tsawon rayuwarsu wa kana min al-ma'ruf kuma ya zamanto daga cikin sanannen abu fiyalin jahiliya a mutanen jahiliya annahum kanu yu'addiduna sun kasance suna wato tara adadi da yawa bainar zaujati tsakanin mata mana suna auren mata ba iyaka min ghairi haddin ma'ruf ba tare da wata iyaka sananniya ba yantahi ilaihi wanda zai kaiwa zuwa gare shi mana mutum yana yi a wurin yadda mace hudu mana dai ba iyaka ma yan mutum ya wuri mace sha biyar ishirin talatin arba'in ba iyaka kawai sai in gaga shi da auren matan ko ba wai ka aura ka saki ba ka ci tara su dun matan ka ne hatta haddada al-qur'an asira alkur'ani ya iyakance ya arba'in ya iyakance auren mata a cikin mata hudu kawai Allah ya ce waru ba'a kawai tsayawa za a yi ga guda hudu amma su da can ba da wasu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya zo masa da hukuncin Allah cewa a tsaya daga guda hudu su kuma 'yan zamani da suka zo yanzu ga wadata ga komi ga mutum da wadata da kudi da komi amma mata shi ɗaya larabawa ga wadatar ga komi ga saukin rayuwa ga komi ga matan farkatai ga sunan amma duk galibin kaga mutum goma ma'aurata to kowa mata shi guda guda ce to kaga waɗannan su su ma sun yi ba daidai ba na gargajiya sun wuce iyaka su kuma waɗannan sun ki shigowa inda Allah ya ce a kaga mutum da kuɗi da kamar me za a yi da kuɗin amma mata guda ke gare shi ga kamfanin nuka ga kuɗi tsaba ya rasa ma abin da zai da su amma ya tsaya da mace guda saboda matansa ba su yarda musu bishiya ba kaji kuma galibin da laraba galibin su haka nan amma akwai masu kokari masu ba sai da yan kaɗan ne ko malamansu in ka tara malamansu da yawa za ka ka duk mata guda-guda ce sai ɗaya ne za ka samu mai mata biyu wani ya wuce wani sai ka same da hudu mare ba zaman daɗi yake ba kawai sun ce ba su sami ba su zama da kishi ga ku Allah ya ku cikin duniya ba masu kudi irin maku ta zama da mace guda ba ku da matsalar gida ba ku da matsalar kasuwa ba ku da matsalar tattalin arziki kuma ku auri mata hudu hudu ba miza ku wa kanu kuma sun kasance daga cikin abubuwan da suke aikatawa yajma'una bainal ukhtayn suna auren yan uwa guda biyu yan uwa mata biyu sai mutum ya auri mace kuma ya auri kaunarta kuma gaje duka sai Allah ya ce wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salafa Allah ya ce an haramta maku auren yan uwa guda biyu kauna da magajiya sai dai abin da ya riga ya wuce Allah ya yafi mu wa kanu sun kasance ya tazawwajuna suna auren bi zaujati abaihim auren matan uwayensu idan tallaquha idan uwayen suka saki matansu idan kana babanka ya saki mace kawai sai ka kewaye ka aure abuka gaji kawai sai mutum ya aure matan baban shi gabanin zuwa musulunci ba au ma yatuwana ko kuma idan uwayensu suka rasu suka bar waɗannan mata to sai mutum ya zo ya aure ya zaɓi cikin matan yawwa amaryar babanka wadda duka bata shekara biyu tare da shi ba ko shekara uku bata rai zo ba kawai sai ka aure abinka ko kuma ma ka gaje ta kawai ka je cikin gado ne kawai duka sai Allah ta'ala ce wala tankihu ma nakaha abau minan nisa illa ma qad salaw kakku auri matan da uwayenku suka aura daga cikin mata Allah ta'ala ce sai dai abin da riga ya wuce wannan Allah ya yabi muku hatta nahanu mal qur'an har sai da alqur'ani yayi hani game da auren yan uwa mata guda biyu ko kuma auren matan uwaye in sun mutu ko in sun sake su suratul nisa ya cikin suratul nisa idanan wa kana talaq kuma aure ya kasa saki ya kasance war raj'atu da kome biyadir rijal ga hannun maza ne ba ga hannun mata ba ma'ana yadda da musulunci ma yazo sai ya tabbatar da haka idan mutum zai abin nan rabuwa aure ba mace ce ke raba aure ba namiji to haka ma komi yau mace ba ta komawa da kanta sai miji ya komo da ita shi za ya saki kuma shi za ya zuwa ya lallaba a medoji dama can kafin zuwa addinin musulunci haka suke walam yakul lahum haddun muayyan kuma koman da saken sakin da ake yi malam yace duk ba su da wani iyaka sananne hatta haddadahum al-islam sai da musulunci ya kance su mana kana yin sakin mace kamilu kuma ta dawo kuma a saki kuma ta dawo a saki ta dawo ta sai mutum ya saki mace shi su 50 ba iyaka kawai aure bai karewa sai in mutane manya sun shigo sun ce ka tsaye da auren nan tunda baka yi zama da ita kana ta sakin ta to kenan yanzu ka tsara sako da ba ta koma gidanka sai an baya tsoro sa'an nan amma ba haka ba sai a yi dai ba iyaka da musulunci ya zo sai ya ce a talaku marratan saki shuni biyu ne yawa idan an kara na uku to babu komai hatta tanki hazaujen gaira har sai ta auri wani miji wanda ba shi ba wa kanat fahishatu zina alfasha ta zina ta zamanto sa'idatan mai ƙarfi ce fi jami'il awsaf a cikin dukkan al'ummomin a cikin dukkan matakan rayuwar masu darajar da mara daraja kowa da kowa la tastati'u ko la nastati'u an nakhussa mina wasatan duna wasati ba yadda za a yi mu keɓance wasu al'umma da ita banda wasu al'umma kowa mana yi au sinfan duna sinfin ko kuma wani kala banda wani kala larabawan maɗaukaka da larabawan makaskanta kowa yake da masu wadatan da talakawan kowa ma ana samun shi da wannan alfashai illa afradan minar rijal sai dai ɗaiɗaiku daga cikin maza kadai wan nisa da kuma ɗaiɗaiku daga cikin mata kamar wasu shekaru ne mu ma nan wurin aiki ko ba haka ba wasu shekaru abin nan tunda gidajen karuwai ga sunan ko'ina cikin mutane ko mutum ba ya jin kunya yawo kuma an kana biki sai ga gasunan suna ta yawo cikin mutane da an san karuwai ne babu wani abu ba a jin nauyi abokanka ne saboda kullum kuna tare da su sun zo wurin bikin naka yi ne da su shiga gidanka can wurin mata su ne suke ta kai da kawo zuwa su da kowa ko wani abu an san me alaka ka da su kuma kuma kai ma za ka shiga gidajensu za ka je ko gidan komi ka je ko gidan haza tabar ma ana takwas shekarun baya ko ko mutum ya zo ta bayanin ma irin shekantakar da yake babu ba jin kunya ba wani abu ana ma kallon ba wani abu ne kamar abin burgewa ne wata jarumta ce Allah kiyaye amma kaga yanzu abin ya zama to boyo yake kowa tsoro yake shi wuta ta yi wuta mimman kana ta'azumu nufusihim daga cikin wanda ya kasance girman rayukansu ya abal wuqu'a yana kin yarda ya fada fi hadihi arrabila a cikin wannan muguwar dabi'a din mazan da mata akwai ɗaiɗaiku waɗanda suna jin nauyi suna jin kunya su aikata wannan abu wa kanatil hara'iru iya mata waɗanda ba bayi ba sun kasance ahsana halan suna mafi kyawun hali min al'ima'i daga ainihin kuyangu mana iya mata waɗanda su ba ba bayi ba ne suna jin nauyin aikata wannan abu suna ganin baiwa ita ce za ta aikata alfasha ba ɗaya mace ba rantacciya ba wattamatul kubra hiya al-imau musiba mafi girma sune koyangu sune waɗanda suke ta aikin alfasha saboda bi suna ganin ba su da wata daraja ba su da wata kima wa yabdu malan yace yana bayyana cewa annal aghlabiyata sahiqa lalle mafi yawa masu nisa min alil jahiliya daga mutanen jahiliya lam takun tuhissu bi'ari ba su kasance suna ji wulakanci game da wannan aikin ba bilintisabi ila hadhihi fahisha a cikin danganta kansu zuwa ga wannan mugun aikin suna ganin ba wani lahani bane rawa abu dauda abu dauda ya rawaito ana bin shu'aib daga amr dan shu'aib nabi daga baban shi an jaddihi daga kakan shi qala yace qama rajulun wani mutum ya tashi faƙala ya rasulallah sai ce ya manza Allah sallallahu Alaihi wasallam inna fulanan ibni lallewa ne ɗana ne a hartu bi ummihi na yi lalata da uwashi il jahiliya a zamanin jahiliya faƙala rasulullah sallallahu Alaihi wasallam sai manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce la da a wata fil islam zala ce babu da'awa a cikin musulunci bana ba ka zawa ka ce wani ɗanka ne kawai a musulunci babu wannan magana ta riga ta wuce dahaba amrul jahiliya sha'anin jahiliya ya riga ya wuce yanzu sha'anin musulunci ne bari wannan magana alwaladu lil firash annabi sallallahu alaihi wasallam yace da na shimfida ne walil ahiru alhajiru shi kuma wato mazinaci shine al'ahir suna ne daga cikin mi daga cikin sunan zina to shi kuma an sha makance shi ma'ana an hana shi wannan dan ba na shi bane ɗa na uwar shi ne wurin wada yake to wurin wanda yake shine uban shi ba kai ba muna ganewa ko saboda haka kai amma ka tanga da ba danka bane ɗa na uwar shi ne da kuma wanda uwar take tare da shi wa qissatu kuma qissan ikhtisami salim bin abi waqas rigiman sadi da abi waqas wa abd ibn zam'a da abd dan zam'a ibn amati zam'a cikin dan kuyanga ta zam'a wa huwa abdurrahman bin zam'a shine abdurrahman dan zam'a ma'rufa sananna ne sananna ya ce wannan kissa ne ma'ana dai waɗannan abubuwa ne da za a yi ta baka labari game da yadda mutanen gargajiya gabanin zuwa addinin musulunci suka yi tai na ainihin sha'anin lalata sai malam ya ce wa kayanat alaƙatun rajuli ma auladi alaƙan mutum tare da matan shi tare da ‘ya'yan shi ta zamanto ala anwa'in shatta akan nau'uka daban-daban wa minhum man yaqulu daga cikin uwaye akwai wanda yake cewa إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض ‘ya'yanmu fa tsakaninmu wato antocinmu ne da suke tafiya a kan ƙasa, mana alaƙa mai ƙarfi ce, suna ji da mi, suna ji da ‘ya'ya suna lelansu ƙwarai, har suna kallon ma wato ‘ya'yansu wasu tsokokinsu ne da kiyawo, wani sashen jikinsu ne kiyawo, sau da aka taɓa su ba abu ne mai sauƙi ba. kaga waɗannan sun san darajar ɗiyansu mazansu da matansu wa minu malai ce daga cikinsu man kana akwai wanda ya kasance ya idul banat yana binne iya mata khashiyat al'ar wal infaq dan tsoron aibi ko kuma dan tsoron ɗawainiya dan tsoron ka aibi ya riske shi ma'ana tunda ya'ya mata a wannan lokaci wato lalacewa ta same suna ta abin da ba daidai ba sai mutum ya ji tsoron kai a ce ‘yan shi ma tana aikin alfasha bari ya kashe ta tana ‘yan karama wani kuma zai cewa ‘ya'ya mata ɗawainiya da su wahala ke akwai ba kamar ɗa namiji ba ne ko ba haka ba ɗa namiji in kana da ɗa namiji da ɗaya mace in ka kashe ma ɗa namiji dala ɗari to ita mace sai ka kashe mata shikka ko shikka da hamsin ko ba haka bane to tsoron mi wannan dawai ne kawai sai mutum ya samu da yake kama ya turbide ta kawai ya kashe ta to kaga wannan wanda yake kashe diya mata bai san darajar diya ba babu tausayi ko kadan wa yaqtulu aulada cikin su kuma akwai wanda yake kashe diya maza ma khashiyat al-faqr dan tsoron talauci wal imlaq kuma dan tsoron mi ƙarin talauci kamar yadda Allah ya ba da labari wa idza bushira adum bil unta dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhibun yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bih ayumsiku ala hunin am yadusu fi turab ala sa'a ma yahkumun kuma Allah ya ce wala taqtulu awladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira diyanku maza ma ku kashe su to wasu na kashe mata wasu kuma na kashe diya maza duka Allah ta'ala ya hana walakin malayin ce sai dai layin kinu lana baiwa gare mu annu yadda hada mu lissafa wannan min al-akhlaqil muntashirati sa'ida daga cikin dabi'u waɗanda suka watsu waɗanda suke da ƙarfi wa qad kanu ashadda nasi ihtiyajan ila al-banin sun kasance mafi tsananin mutane wurin bukata zuwa ga iya maza liyattaqu bihimul aduwa domin su kiyaye makiya da waɗannan ɗiya maza ɗin, kaga suna da tsananin bukatar haihuwar ɗiya maza. Ma'ana dai, ba kowa ne ke kashe ɗa namiji ba, amma ‘yawa mata waɗannan kusan mutane da suna kashe su a wancan lokacin. Wannan mu'amalan uba kenan da ɗiyan shi maza ko ɗiyan shi mata, akwai masu mu'amala kyakkyawa da su akwai ko masu mugun mu'amala da diya maza ko diya mata amma mu'amalatul rajuli amma mu'amalan mutum ma akhihi tare da dan uwan shi shaqiqi wa abna'i ammihi da kuma diyan yan uwan baban shi wa shirati da kuma dangin shi faqad kanat mutadatan qawiya ta kasance mai karfi sosai alaka ce mai ƙarfi faqad kanu yuhibbuna lil asabiyyati al qabaliyya lalle sun kasance yuhyuna yuhibbuna ne ko yuhyuna lil asabiyyati al qabaliyya wato suna rayar da wato goyen baya na kabilanci kishin kabilanci waya mutuna laha kuma suna mutuwa saboda ita ma'ana suna rayuwa saboda haka kuma suna mutuwa saboda haka mana in dai za a rayu saboda dan uwanka to sun yarda da abin da za a yi in aka kashe dan uwan sai dai su ma a kashe su dangantaka tana da ƙarfi wa kanat ruhul ijtima' sa'annan kuma ran haduwa ya kasance sa'idatan wato abu ne mai ƙarfi mai jagoranci bainal qabilati alwahida tsakanin kabila guda ɗaya tazidu al-asabiyya kishi da goyen bayan kabilanci shine ke kara shi wa kana asasun nizam al-jahili al-ijtimai ya kasance tushen wato tsari na rayuwa ta yau da gobe huwa al-asabiyyah al-jinsiyya wato shine goyen baya na jinsi war rahim da kuma zumunci mana abinda yake tushen tsarin rayuwarsu wato shi ne ka goyi bayan jinsinka ƙabilanka irinka inda danginku ne ku ne to shi kenan ko ba su da gaskiya kai kana bayansu ko su suka yi rishin gaskiya to sai dai wanda suka taɓo ya haƙuri kawai amma ba za ka kwale masu baya ba wa kanu ya siro da sun kasance suna tafiya alal matsali sa'ir akan wato abin nan karin maganar da ake yi shi yake ce ma almasalis sa'ir karin magana na yau da gobe unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka in yayi zalunci ka taimaki dan uwanka in an zalunce shi ma'ana ka kasance tare da dan uwanka duk abin da aka yi in shine baya da gaskiya ma ka kama mashi in kuma yana da gaskiya ba wa uba alal ma'ana al haqiqi abu samana ta hakika min ghairi ta'lif alladhi ja bil islam ba tare da daidaitawa wanda musulunci ya zo da ita ba musulunci ya kawo gyara haka ne ko musulunci ya kawo gyara game da wannan misalin sai zo ma cikin hadisi manzo Allah ya ce wansura khaka zaliman aw mazlum ka taimaki dan uwanka azzalimi ka taimaki dan uwanka in an zalunce shi aka tambayi manzo Allah in an zalunce shi na san na iya taimaka mashi amma ya zalunci manzo Allah ya ce ka kame shi daga zaluncin ana kakka goyi bayan zaluncin da zai to ka kace mace dan uwanka to su kuma ba haka bane ba dai dan uwanka bane to shikenan ido rife kowa ya cuta to shikenan sai dai ya hakuri saboda yana dan uwanka ba yadda za a yi katali mai baya min anna nasra zalimi kullahu na cewa lalle wato taimaka ma azzalimi a kafahu shine kame shi an gulmi daga zaluncin shi illa annat tanafusa malai yace sai dai gasayya da juna fi sharab a cikin daukaka wasu da da shugabanci kathiran ma kana yufdi ila al-hurub so da yawa yake kaiwa zuwa ga yin yaki bainal qaba'il tsakanin kabilu allati kana yajma'uha abun wahidun wanda uba daya ya tattara wannan kabila kabila guda ce amma saboda mi wurin neman mi wurin neman ɗaukaka da shugabanci to duk sai amince alaƙar da ke akwai cewa duk asalin mu dai uba guda ɗaya ne kawai sai a yi ta faɗa kama tara zalika kamar yadda zaka ganin wannan bayan al-aus wal khazraj tsakanin kabilan aus da khazraj wa abs wa zubiyan da kuma kabila abs da zubiyan su ma da ƴan uwa ɗaya uba ɗaya ne uba ɗaya da ya hada su wa bakr wa taglab da kuma bakar da taglab wa ghairiya da walinsu ɗayan uba guda ne ƙabila ce uba guda ya haɗa su amma kuma sai su yi ta yaƙi sai a yi shekaru sama ga goma ana yaƙi saboda dai shugabancin ƙabilar da kowa ke su duk sai a manta da wannan dangantakai duk da musulunci ya zo duk sai ya raba su da waɗannan mugayen halayen da waɗannan mugayen ɗabi'u amma al'alaƙatu bainal ƙaba'ilin muhtalifa malayin ce to amma alaƙoƙi da ke tsakanin ƙabilu daban-daban faƙad karar mufakkakatal ausali lalle alaƙa ta zamanto mai katsacciyar dangantaka ce tamamin cikakka ma'ana alaƙoƙi tsakanin ƙabilu babu ƙabilun da suka sha bambam kasan laraba da muke ƙabilu haka su masu ƙabilu yadda kai dan maraɗi za ka jin ɗin da magaran yana wata irin hausa shi ma ya ji ka kana wata irin hausa to haka su ma laraba suke ko dan maraɗi ka ji ɗan tawana wata irin hausa ko kuma shi in yaje in ka je can zan jin wata hausa in kake ba irin ta garin su ba ko ka je dogon doji kana wata hausa ko kuma ɗan can ya zo nan su ma laraba haka su kuna ganewa ko to su ma kabilu ne mana in an ce kabilu ba dole sai sun zamanto baki da wari ba a tsakanin mu yanzu ga mu da bakake bane amma kabilu ne dukkan mu Hausawa ne amma kuma cikin mu akwai kabilu daban-daban kowa yana magana an san daga wani daga inda yake yanda kake cikin Niger da kabo da baki kai magana an ce wannan Hausa ta wuri kaza ce to su ma haka nan ne wa kanat quwahum mutafaniya fil hurub karfin su dai gaba ɗaya ya riga ya kare a wurin yaki su ƙabilun. Illa annan rahbata, walwajal, sai dai firgita da tsoro min babu taƙalidi daga waɗansu abubuwa da aka gada na gadin-gadin, walada ce da kuma al'adu al-mushtaraka waɗanda ake tarayya da su bai na dini tsakanin addini wal khurafa da kuma irin abubuwa irin na tatsuniya na kunne ya girmi kaka. Rubama kana bi khaffifu so da yawa kasance yana ragewa min hiddatiha daga ainihi tsananin kaifin yakin wa saramatiha da kuma karfin yakin wa ahyanan wasu lokuta ma kanatil muwalat soyayya ta kasance wal hilfu da kuma ainihi kawance wattaba'iyya da kuma biyayya tufdi ila ijtima'il qaba'il al mutaghayyira yana kaiwa zuwa haduwan kabilu waɗanda suke mabambantan juna وكانت الأشهر الحرم وتني ما سأله الرواس زمنتو رحمة زمنتو رحمة وعونا لهم كما تيمكوني قريسوا على حياتهم أبو سرايوس وصول معايشهم لكما سامن wato yadda za su gudanar da rayuwar ai kasuwanci a yada ada ta neman kuɗi watanni masu alwarma kasan in suka shigo kamar wannan wata da bibi mashi da bibi mashi da kuma watan rajab to watanni ne wanda zamanin laraba in suka zo ba a yaƙi sai yin an gada ma an sasan zuciya an sasan zuciya ko da an shigo cikinsu da kuma sai a ce a yi yaƙin can sai a samu wasu watanni a rama masu a tsaye da yaƙin can ka a yi to faƙar kanu ya manu na fiya sun kasance suna amintuwa a cikin watanni masu alhurma tamamal amni cikakken aminci saboda ba a wada ciki ba a yaƙi ciki ba a duk wani abin da ba da daɗi ni shiddatil tizamihim bi hurmatiha saboda tsananin lazamtuwarsu da sanin alhurman waɗannan watannin ya kula abu raja'il utaridi abu raja'il utaridi yake cewa idan dakala sharu rajab idan watan rajab ya shigo sai mu kulna sai mu ce muttasilul asinna ko munassilul a'imma wala na da urumhan fi wato za mu tsaye da ainihi kibiyoyi wala na da urumhan fi hadida ba za mu bar wani mashi wanda a cikin shi akwai ƙarhi ba wannan tsinin ƙarhin da ake samu mashi ta sa akwai mashi na na abin nan abin nan sanda ce to sai a sa mata ƙarhi can sai ta zama mashi saboda wannan ƙarhin tsinin da ake sa mata wala saman fiye hadida ko ba za mu bar wata kibiya wadda a cikinta akwai karfe illa na za'anahu ba ce sai mun cire wannan karfin wa alqainahu mi wace da shi shara rajab watan Rajab wa kadhalika fi baqiyati al-ashhur al-hurum haka ma sauran watanni waɗanda suke masu alhurma su ma da haka suke wa qusaral kalam malan yace takaitaccen dai magana annal halata al-ijtima'iyya lalle hali na ijtima'i hali na rayuwa ta yau da gobe kanat fil hadidi ta kasance a cikin wato rami min ad-da'f na rauni wal himaya wal imaya da kuma makantaka ma'ana yanayi ne marar daɗi zamantakewa su bata kasance zamantakewa mai daɗi ba baljalu baribun atnabahu jahilci ya buga sasannin shi ko'ina ma'ana ko'ina kari ba za ka suna rayuwa ne shi yasa rayuwar ma aka kira ta da sunan jahiliya jahilcin yayi yawa wal khurafat la jawlatun wa saula khurafat su ne karyace karyace irin dumumuwa da za a yi ta yi waɗanda abin bai tabbata ba yace su ma suna da yawo kuma suna da tsallo da suke suna da ƙarfi ke wannasu ya'ishuna kal an'am ka sa abin da ake cin khurafa shine abubuwa irin kamar hotalwa khurafa ce ba wanda ya taba ganin hotalwa da labari ne yake kawai tsoro ne kawai aka samu rai tsoro ne tun da har ya baka akwai hotalwa ko wani abu sai ka ce hotalwa ce amma babu ita kamar dodo ba dodo kamar ɗan ruwa da ƙarya ce sai ɗan ruwa don kura ba a gita ko ka taɓa ganin ɗan ruwa duk labari ne babu wani ɗan ruwa ko akwai ɗan ruwa na zahiri ba wanda ya taɓa ganin shi labari ne kawai in aka yi katari ko wani ƙwaro ko wani abu ya rike ka cikin ruwa shi ke kai ta kara kai ta kara ba kawo masu a ce an ji ɗan ruwa ya kama ka kana ta kara ba wani ɗan ruwa ta labari ne to waɗannan abubuwan duk ana faɗin su amma ba su da zahiri to zahiri ce ma kurafa to shine malam yace suna da ƙarfi mutane suna rayuwa tamkar dabbobi to duk lokacin da aka ce babu ilimi babu sanin Allah subhanahu wataala da annabin shi to za a rayu daukar dabbobi wal mar'atu mace a zamanin can tuba wa ana sayanta ko ana saida ta wato shtara kuma ana sayanta wato amalu ana mu'amala da ita kal jamadat kamar sandararin abubuwa ahyanan waɗansu lokuta wal alaqatu bainal ummati alaqa tsakanin al'umma rahiyatun wahiyatun mabtuta wahiyatun mai rauni ce mabtuta kuma ka tsatsaci an cire ta wa kana min al-hukumat wa ma kana min al-hukumat kuma abin da ya kasance daga cikin hukumomi wa jullu himmatiha to mafi yawan himmar su waɗannan hukumomi din mil'ul khaza'ini wato shine abin nan cika abin nan ɗinsu ɗakunan ajiye su min ra'iyyatiya daga talakawa su karbo daga talakawa kawai su adana shine shine shugabancin kawai amma ba wani aiki da za a matalaka ba wani kama da za a matalaka sai da a ce kawo sai ya samu a ce kawo sai ya aishi su aje ma kansu su ci da kansu da su da iyalinsu a wancan lokaci haka ake yi aujarril hurubi ko kuma a jawo yaki alamu na wi'iha akan waɗanda suke adawa da kiyayya da su kawai shine hukunci ya za a yi ƙasa kaza ko gari kaza ko kabila kaza ta bar adawa da mulkin su a yaƙe su shine kawai mashi talaka bai san wani amfanin su ba wallahu ta'ala alam wannan shine takaitaccen bayani dangane da wato mu'amala tsakanin tsakanin al'ummomi na Larabawa gabanin zuwan gabanin zuwan musulunci abinda muka bari daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya sa mu gyara ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ya karba mana asiri duniya da lahira Allah ka kawo mana isasshen zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasashen mu da makwabtan mu ya Allah abinda yake faruwa na fitintunin da suke faruwa a cikin kasashen mu Allah ka dakilar da shi ya Allah Allah ka tsaira shi ya Allah ka kawo karshen shi ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu gaskiya da adalci da riƙon amana jami'an tsaron mu da inda suke Allah ka kare mana su ya Allah daga halalar 'yan ta'adda da 'yan bindiga ya Allah da mu da su gaba da ya Allah ka tsare mu ya Allah matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah Allah ka shirya da su shirya addinin musulunci Allah ka raba su da lalacewa ya Allah ka raba su da tabarbarewa ya Allah Allah ka ba su ilimin da zai kawo mu kasan mu da addinin mu da al'umman mu ci gaba ya Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah ka kara mana haɗin kai da son junan mu ya Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka kara mu da su gida aljanna matsalolin kasuwancin mu Allah ka gyara mana su ya Allah talakawa mu Allah ka sauƙaƙa musu rayuwar su ya Allah ma'aikatan mu Allah ka taimaka musu ya Allah Allah ka taimake su ya Allah ka gyara musu duk matsalolin su ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين